الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلمن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني واجر الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم او اظلم واعوذ بك من المغتال من تحتي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ubangiji maɗaukacin sarki ya darajanta wannan al'umma ta na ta sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya dukkan lokuta da dukkan watanni da dukkan wato mintoci da sekon sekon duk da baki ɗayan da Allah ya sanya su lokuta ne na neman kusanci ga Allah kuma mutum iya nema zai samu daga cikin abubuwan da Allah ya karrama wannan al'umma da shi watan nan da muke ciki sha'ban watan sha'ban yana daga cikin watannin da Allah ya sanya albarka a cikin manzala sallallahu alaihi wa sallama ya wato saba ya yi azumi a dukkan watannin shekara amma ba kamar wannan wata da tabana yana azumi a ciki ya bari ya yi ya bari wani lokaci ya ɗauka har ƙarshe wani lokaci har ya cika shi ya haɗa shi da ramadan fitar aisha ita ce ta bada wannan labari to wata rana sai aka tambaye shi ya maza Allah mun ganka kana kula da wannan wata na shabana fiye da dukkan watanni ne dalili yace wannan wata a ciki ne ubangiji zai bayyana wa mala'iku aikin shekara waɗanda za su mutu da waɗanda za a haifa da waɗanda za su za a arzuta su da waɗanda za su talauce da waɗanda za su yi za su samu lafiya da waɗanda za a sa su a jinya sa su wato a ba su rashin lafiya duk da wasu ƙaddarori da ubangiji yana shekara duka za a yi a cikin wannan wata to na fi so a ɗauko ayyuka na a kai su wurin ubangiji a wannan wata alhali ko ni ina cikin ibada wato yana cikin azumi saboda haka yana azumta shi kowace shekara sahabban annabi ma sun yi shafan wannan ko da shi ke musulunci bai shar'anta wani aiki na musamman a ce wannan ita ce za a yi ta a watan sha'bana ko kuma addu'a ta musamman a ce wannan addu'a ita ce za a duk addu'o'i kana iya yi kuma duk ayyukan alheri kana iya yi a cikin wannan wata na sha'bana wasu mutane suna wato kun a yi aikin ibada na tarayya to ayyukan ibada akwai waɗanda Allah ya sar'anta mana mu yi su cikin jam'i wasu ibadu kuma mu yi su mu kaɗai to sha'ban ba inda aka ce a taru a yi ibada na jam'i kamar salloli ɗari da ake yi a wasu masallatai a ƙasashen gabas ana taruwa sosai kuma za a yi sallah raka a ɗari ana karanta abubuwa ana addu'o'i har gari ya waye to wannan yana da kyau amma ba ba wai an dace da bisa sunna in an yi shi sau ɗaya sau biyu ba komai in dai an ya dace domin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci suna zaune sai wani ya karanta musu wani lokaci kuma a yi karatu su ji juna wani lokaci a ce su tashi su yi sallah na nafila nafila ma ana janye shi ga tarawihi ai ana yi ga istisra'i da ana yi da dai makamantan irin waɗannan abubuwa duka ana yin su dukkan su nafiloli ne na kusur da kusur da sauran duk ana yin su cikin jam'i amma su ba fadilu ba ne saboda haka in an taru an yi sallah tare mu ba za mu ce a'a haramun ne ko abin nan ba sai dai mu ce wannan istihsani ne na mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai tallafa wa al'ummarsa da wannan ba har tarawih kanta yayi ta kwana uku sai ya barta ya barta ya bar yin ta cikin jama'a saboda ne saboda kar a faranta ta akan su kuma za su iya yi ba to wannan wata wata ne na alheri musamman ranar wato annif ni sha'ban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin cewa daren annif min sha'ban tun daga magariba har zuwa da wayewar gari ubangiji yana tajalli ya saukar da rahamarsa ko da shi shi yayi ta'biri da kalmar shi ne zai sauko ma'anar saukowar ubangiji cewa zai fuskanci bayinsa zai fuskanci bayinsa da wata rahma ko kuma da wani alheri sai ce tun daga lokaci ce musu shin akwai wanda ina neman gafara ne gafarta masa akwai mabukaci ne biya masa bukatarsa akwai wani mara arziki ne in ƙara masa arzikinsa ko kuma ba shi arziki akwai wani wani mutum wani abu ya gaza masa in cika masa haka ne har gari ya waye to kun san wannan Allah zai sa wasu mala'iku ne suna yi Allah zai yi masa kaza ka tuba ka san to duk mutumin da ya karatu ya yi istighfar ya nemi abin da zai nema a garin annabi min sha'ban Allah ubangiji zai biya masa wannan bukata kuma a garin Allah Ubangiji zai gafarta ma dukkan bayansa sai ne sai kafirai kafiri ko mushriki ko kuma mutumin da ya kulla gaba da wani musulmi dan uwansa kullum da ya kulla gaba baya so a yi sulhu yi sulhu da shi to shi ma ba ya cikin waɗanda Allah zai kafarta musu a cikin wannan dare haka kuma mutumin da ya yanke zumuncin dangi danginsa ya yanke zumuncin zumuntansu baya ziyartar su baya taimaka musu shi ma ba ya cikin waɗanda za a ga a karrama su wato za a ba su wannan ja'iza na karramawa a cikin wannan wata haka nan mashayi wanda kullum abu yake shi ma haka ba ya cikin waɗannan haka nan kuma mai bauta wa gunki ba ya cikin waɗannan wanda ya kashe mutum da farin cikinsa ya kashe rai ba ruwansa duka haka nan maɓannata gaba su ɗaya masu yin barna Allah zai kiyashe mu mutum ba zai iya kukutar da kansu ba sai in Allah ya taimake shi to Allah ya taimake mu mu kukuta kuma ya sanya mu cikin bayansa waɗanda yana karrama su a cikin wannan dare sai da suna Aisha radiyallahu anha take wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana waje ya zai cire rigunansa ya aje shi ke nan kuma ba a yi minti ɗaya ba sai ya kace sa su ya fita ban sani da ya tafi ina da turki ya je gidan wata kishi a ta cikin dai abokan zama na matansa na damu na tashi mun numfashi na ya wata yana sama yana yana sami shi ina gudu na je duk gidaje da je baya cikin gidaje su da na wayoyi jiya basiya sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye yana istighfari yana du'a da istighfari ga mutanen da suka kwanta a cikin basi'a da musulmi da al'ummarsa da waɗanda suna lokacin da waɗanda za su har tashin kiyama yana mutuwa su'a sai nake masa ya kiyamar zan Allah kai kana aiki ubangijin ka mu kuma muna sha'anin mutu na duniya abun kunya sai na ji kunya na gudu na komo to sai an yi ma kaɗan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo sai ya cire rigunansa kafin ya ci da rigo ya ce aisha tana da son Allah da manzonsa za su za su zalunce ka ko za su yi wato za su ka'ince ka ne ai ba zai yi haka ba dare nan ba ta sani ba dare ne na yukkun sha na goma sha biyar da wata sha wannan dare ba ta san ta ba wato a ciki ubangiji a cikin da yana gafarta ma mutane yawan su daidai da gashin wato wata kabila na laraba ya ambace ta daidai da gashin sa Allah zai gafarta mu to wato kan bayan wannan sai yake mata ya fara kire da zai yake mata ya ya Aisha ko za ki bani izini wannan dare in ci gaba da ibadar ubangiji na har gari waye ta ce maka ya manzo Allah kai yana addu'a yana yana addu'a yana yi har ya yi wata wani sujada ya daɗe su wannan sujada a na yi tsoron kuma ya mutu na miƙe hannuna na taɓa na taɓa sai ya ya rufe da hannu ɗan taɓa sai na gane alhamdulillah yana sai na yi tsaye har maza Allah kuma ya gama to yana ta addu'a a cikin wannan kamar yadda ya ce halice su duba addu'a da maza Allah yana yi ku daɗe wa kuma shi wannan dare to ya nemi dai Allah da afuwarsa ya gabata mata laifukansa kuma da yardarsa ya yada mata hukunta zuwa da ƙarshen abin da maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi addu'a da shi a cikin wannan wata kuma yake mata ai a cikin wannan wata ne Allah yana rubuta duk abin da za a yi a shekara abin da malaiku za su za su aikata duka zai faru ne a wannan shekara saboda haka mutum zai roƙi Allah a wannan dare in Allah ya rubuta shi da da shafi ne ba Allah ya bayyana shi shafi in kuma Allah ya rubuta shi shafi ba shi abun hannu ba Allah ya bayyana shi mai aminci in jahili ne Allah ya ba shi ilimi in marar lafiya ne Allah ya ba shi lafiya in kuma mutum mutum ne wanda yake bala'i ko cututtuka sun kira shi Allah ya ba shi lafiya Allah ya kutar da su da cikin mutum ne wasu makiya sun sa shi gaba to Allah ya raba tsakanin su irin waɗannan abubuwa duk in kawo ka a wannan gare Allah ubangiji wa ɗaukakin sarki zai biya bukatan to saboda haka magabata na ƙwarai ba su taɓa garin daren nan ya wuce haka ba duk suna ibada suna suwa wannan so wannan ne ma ya sa su suna taruwa a masallatai suna sallah tare suna addu'a ko da shi mun ce ba ta amsa ba jiya muna magana cewa wani mutum ya fita yana takama Allah wato yadda aka yi wa shi wannan karo Allah ubangiji ya yi masa shi wancan mutum wato kasa ta yi da juna ta haɗe shi har yanzu yana tafiya da kai inda ubangiji yana so ya kai shi kan ba haka muka ce to abin da dai za a abin nan yana daga cikin abubuwan mamaki da suka faru manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba da wato wasu labarai wani mutum ne naufar ne shi naufar bin musayi ya ce na ga wani yaro ya fita daga masallacin da jirara ina kallon sa ya sa kaya masu kyau yana ta kama cikin tafiyarsa ina ganshi ina mamakinsa saboda tsawonsa halittar halittarsa da kyawun jikinsa sai ce me yasa kana kallo na haka ya ce ai ina mamakin wannan kyawun da Allah ya ubangi ya baka da cika da Allah ya baka sai da Allah kansa yanzu yana mamaki saboda girman kai to mutum yaron nan fa Allah ubangi da lokaci ya fara rage masa tsawo ya rage masa kyau har ya zo ya zama bai wuce wato ta abin nan abin nan hannu shi da hannu ba ya zama ta yi kurmin abin nan bai kai ma min da ɗaya ba wani shi zai ya zama dai da har aka ce wani daga dangin da ya ga abun ya ƙasa ƙasa za ta haɗe ya ce ɗauke shi a rigar da ko ya ce ya ce shi ya zai ta kunga wannan magana ko ya zama haka ko ba haka bane ana nuna yadda mutum zai ƙasƙantu a wurin ubangiji in ya nuna girman kai a cikin rayuwarsa shi ƙaruna wasu suka ce wato ɗan uwan shi sai da Musa a zai sanar da wai da jiya wani magana. An yi saɓani a kan me ya faru ne aka yi mishi wannan abu. Da aka ce da Musa a zai sanar ya fara wa'azi, ya fara jawo hankalin mutane a kan wata sha'ani addini. Kullum in Musa fita mutane za su taru shi abin nan shi Harun kuma yana fita shi ma da jama'arsa. sai ya ga jam'in Musa ya fi yawa kuma dukan su salihai ne shi ko jam'in sa duk ɗan alcen shi ba wasu mutane kirki sai yake to zan zan sai na sai na ɓata sunan Musa a cikin gaba sai shi wata ashirariya ya ya ce mata ko ga kuɗin nan na bashi abin da nake so da ke ki zo cikin lokacin da Musa yana ta wa'azinsa ki ce mata Musa ga abin da kayan mini ga abin da kayan bai yarda ba cewa ta yi jira da ni ta yi ta yi ta yi abin da zai rage da sauransu da ƙarya ta shirya ta shirya wannan ƙarya a kan Musa alaihi salam yana wa'azi sai ta zo ta tsaya ta ce Musa ta manta da abin da ka yi kana ce a yi alheri to wani alheri ne ke sana yi kai ba da ta zo ga abin da ka yi ne ba sai Musa alaihi salam ya san dai fitina ce Allah ya turo masa ya koma ya faɗi yana roƙon Allah bayan ya yi sallar a tafi ya ja wasu ya ubangiji jama'a na duk suna ji ba na ɓoye wannan addu'a duk jama'a ku gini ya ubangiji idan wannan baiwarka ta faɗi wannan abu da ƙarya ne to Allah ka fadashe ta cikin jama'a ka bayyana matan nan ita magana da kuma waɗanda ta nufi sun ƙasa da a san inda ta tafi a lokacin Musa ya rantsar da ita shin gaskiya ne yana da shi ake saba da yana ce da a tun da ne ka rantsar da ni bari ga muku jama'a zan ga muku Haruna ya bani kuɗi ya ce in zo in tafi wannan magana a cikin jama'a don in karya darajar Musa na zo na faɗi saboda haka gaskiya ƙarya na yi ba abin da Musa ya yi ba ne to daga nan wato Allah Ubangiji ya halakar da ita. A wasu kuma suka ce, Musa bayan wannan abu da aka yi, ya koma ya roƙi Allah ta baraka wa ta'ala, ya shiga tsakanin shi da ƙaruna sai Allah ya ba shi zaɓi, duk abin da ka kai so a yi masa za a yi shi. Daga nan Musa ya roƙi Allah, Allah ya nutsar da shi ya tsage ƙasa ta haɗe shi bayan da kuma Allah ya tara dukiyoyin da sun fitar shi daga hankalin sannan zuwa nasa a kawo su ma su bi a cikin ƙasar haka nan duk wanda ya yarda da yin aiki irin na haka don haka Allah ubangiji ya yi wa fa'amuna ya samu wannan halaka dai shi da ko shi musulmi ne tare da Musa amma ya kafirce bayan ya samu arziki saboda haka ana kashe bi wannan kissa za ta ba mu lura don musulmi in Allah ba ka arziki ya ba ka ilimi ya ba ka ɗaukaka duka kar ka nuna kanka ka gagara a za ka na ce wani mutum wai ga daga gari ko to dai ga daga gari a gari ne dai ba gagara gagara Allah ba ko menene darajar mutum ko ɗaukakar sa in an Allah yana so ya kama shi saboda ya ka samu arziki ko ka samu matsayi ko ka samu daraja ka zauna yadda ne Allah ya halice ka iyayenka sun haife ka ka tashi karami kana da abokai ka zama saurayi kana da abokai ka zama dattijo kana da abokai daga cikin mutane waɗanda ba za ka nuna girman kai a kansu ba to ka zauna a kan wannan sarayi wannan shine gode wa Allah akan ni'imomi da ya baka in ka yi haka za ka rayu lafiya kuma ni'imomin za su dawama ba za su bushe ba amma kuma in ka canza to canji a wurin Allah abu ne mai sauki kamar yadda ya kungi a tattar tsawuna ya fita cikin rundunoninsa wasu gaba wasu baya ga shi nan dai yana tafiya tituna duk an rufe saboda wata wucewarsa amma me ya faru an jima kaɗan jim kaɗan shi da dabbobin da kuma da sun tafi kasa har yau suna nan wato suna kamar yadda nan sallallahu alaihi wasallam yana ce da jajjal bil ardi yana nan har yanzu yana da jajjal ya ce kasa kai shi wannan lungu dan wannan lungu har dai kiyama ta tashi sannan a sa cikin azabar kuta to Allah ya ce mu bismillah تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وبنجي متى وكثير تلكينا كيوا تلك الدار الآخرة وجاننك جدانك الجوا الآخرة أبو النبي أبو الجنة ubangiji yana cewa na ja'aluha za mu sanya ta mallaka ta lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada mutanen da a duniya ba su kasance suna neman tsau wato girman kai ko kuma barna girman kai ka ga dai kana kana da kadadar ka tafi kowa da kowa isa da kasai da kake ji ba irinka wannan shine girman kai ka ga dai kowa yana bayan ka kuma kowa sai abin da kai yake to amma fasad fasad yakan zo da ma'anoni daban-daban da yawa dukkan sako yana da cikin fasad duk wani abu da zai bata maka duniyarka ko arzikinka ko lafiyarka ko nimmar da Allah ba ka da abin da ya shafi lafiyarka in dai na barna ne duk ana ce masa fasad amma ya shahara a kan abu biyu fasad zina mutum ya nemi mace wadda ba nufa ta shi babu aure tsakanin su ya neme ta ya karatu da ita to wannan shi ne babban fasari ana ce fasi wato zane fasiku haka kuma fasadin barna to a cikin barnar an fi an fi amfani da shi yawanci amfani da shi wajen barnar dukiya dukiyar jama'a dukiyar da mana ba ko dukiyar marayu yana hannunka ka mamaye ko dudu ko kuma kasar wani mutum talaka ka zo ka danne ka karba ko kuma kana aikin gwamnati Allah ya aminta da kai ya ba ya sa hannunka abinda wato dubu na gwamnati ka danne ko kuma ka je ka yanke maka kuɗi wani abu ko kuma dai ka yanke jiki ko ka koye ko ka kai ko waje zuwa da kashe wannan shi ma fasad ne fasad din da kamar yadda muka faɗa wato babban abu ne wanda ya shafi mutum da mutane yawanci mutum da mutane da mutum da Allah kamar gina abu ne wanda yake akwai haƙƙin Allah a ciki akwai haƙƙin mutane wannan mata da a yi da ita jima da kuma akwai haƙƙin da ita kanta kaga haƙƙin mutane ya shiga tare da haƙƙin Allah shi haka nan kuma dukiyoyi sun nemo yi magana har kuma shi dukiyar marayu duka ne ya shiga a cikin wannan saboda haka mutum ya kiyaye kanshi daga irin waɗannan abubuwa duka Allah yana ce تلك الدار الآخرة سميء والجنة جدار الشيء وعد الجنة نجعلها للذين لا يؤمنون علوا في الأرض ولا فسادا